وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan a safiya ta asabar a yau muna 28 ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 26 ga watan 4 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 31 a cikin littafin kitabu tauhid na babban malami a sheikh muhammad ibn abdulwahabi allah maɗaukakin sarki mishi rahama a wannan majalisi mai albarka masjidul imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar ibrahim bako new extension da ke nan cikin garin bauchi darasinmu na baya mun shiga babi na 22 babu ma ja'a anna ba'd hadhihi al-ummati ya'budu al-awthan babin da ya zo domin ya yi bayani akan cewa za a samu wani sashi ko wani bangare na wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su koma suna bauta ma gumaka Allah madaukakin sarki ya tsare mu idan ba ku manta ba mun karanta ayoyin da malam ya kawo alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا لكم فإن الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل لكم فإن الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم lanattakhidanna alaihim masjida mun karanta waɗannan ayoyi sannan kuma mun karanta hadisi guda ɗaya hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da a gare shi da yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwa al-qudzati bil qudza hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu qalu ya rasul Allah al-yahuda wan nasara qala sallallahu alaihi wa sallama faman akhrajahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a wannan hadisin cewa al'umma za ta koma al'ummar musulmai za su koma suna bin sawun yahudawa da nasara taku bayan taku duk inda suka sa kafan su to su ma za su bi su duk inda suka shiga za su bi su zai zama na cewa a ganin su da tunanin su wayewa da sanin ya kamata shine bin turban yahudawa da nasara wadda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana haka kuma hakan ya fara tabbata a cikin al'umma Allah ka tsare mu abin da ya rage mana karkashin wannan babin hadisi guda daya mai ruwaya biyu insha Allah ta'ala malam yake cewa wali muslim wali muslimin an thawban radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala inna Allah zawali al-ardh fara'aytu mashariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkaha ma zuyali وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت لربي لأمتي alla yuhlikaha bi sanatin bi'amma wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wa inna rabbi qala ya muhammad inni idha qadaytu qada'an fa innahu la yurad wa inni a'daytuka li ummatika alla uhlikahum bi sanatin bi'amma wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum ولو اجتمع عليهم من بأقدارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا wannan hadisi al-Imam Muslim rahmatullahi alaihi shine ya rawaito hadisin daga sahabi Thauban Allah ya kare yadda a gare shi yace Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna Allaha zawaliyal arda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai allah maɗaukakin sarki zawa liyal arda wato allah maɗaukakin sarki ya tattara mun ƙasa waje ɗaya shine zawa liyal arda ai jama'a liyal arda allah ya haɗa mun ƙasa gu ɗaya fara'aitu mashariqaha wa magharibaha allah ya haɗa mun ƙasa gu ɗaya sai da na hangi gabacin ƙasa da kuma yammacinta Allah ya dunkule mun kasan gudaya ya nuna mun daga inda kake nan ga ƙarshen duniya nan ta gabar ga ƙarshen duniya nan ta yamma annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya nuna mun haka sai ce fara'aitu mashariqaha wa magharibaha na hangi gabacin ƙasa da kuma yammacin ƙasa wa inna ummati manzo Allah yace lalle kuma al'ummata sayablughu mulka mulkuha ma zuwiyali min ha mulkin al'ummata zai isa duk inda aka nuna mun a cikin duniyan nan inda Allah ya tattara mun ƙasa gabal da yamma kudu da arewa ya nuna mu ga ƙarshen duniya ta gabar ga ƙarshen duniya ta yamma ga ƙarshen duniya ta kudu da arewa Allah ya nuna mun haka to duk inda aka nuna mun din nan to mulkin al'ummata zai isa zuwa wajen musulunci zai isa zuwa gun kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai Allah zai isar da wannan addinin zuwa duk inda rana ta taba haskawa duk inda rana ta je to musulunci zai je manzo Allah sai ya ce bi izzi azizin wa dhilli dhalil ko dai wani ya daukaka ko wani ya kaskanta sai ce izzin yu'izzu Allah bihi al-islama wa dhillun yudhillu Allah bihi al-kufr daukaka da Allah ta'ala zai daukaka musulunci da musulmai da kuma kaskanci da Allah ta'ala zai kaskantar da kafirci da kafirai saboda haka ko dai mutum ya bi musulunci ya daukaka lokacin da musulunci ya tashi daukaka ko kuma ya bi kafirci ya kaskanta a lokacin da Allah ya tashi kaskantar da kafirci da kafirai amma dai musulunci zai isa duk inda gabal da yamma kudu da arewa take duk inda rana ta taba haskawa to addinin musulunci zai isa zuwa wajen saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha mulkin al'ummata zai isa zuwa ga duk inda aka nuna mun aka tattara mun a cikin duniyar nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa uqitul kanzaini al-ahmar wal abyad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an bani taskokin arzikin nan guda biyu da ja da kuma fari malamai suka ce anan abin da yake nufi shine mulku faris wa mulku kaisar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce yake nufi shine da yace an bani taskoki guda biyu fari da ja yana nufin mulkin kasan farisa da kuma mulkin kasan wato mulkin kaisar wanda shine kasar rom kenan shine Allah ya nuna mun cewa za mu ci galaba a kansu za mu ci nasara a kansu kuma mulkinsu ma zai dawo ƙarƙashin gudanarwar musulunci to me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fari da baki to shine sai malamai suka ce saboda annabi ya ce ja afwan ja da fari ya ce ja ne dangane da mulki na kaisar mulkin rom domin saboda su mafiya yawan abin da suke amfani da shi shine zinari zinari ko mafiya yawan kalansa ja ne saboda haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to an bani wato jan taska shine mulkin rum kenan mulkin kaisar sannan ya ce an bani fari shine mulkin mulkin kisra kenan kasan farisa an bani saboda mafiya yawan su suna amfani ne da azurfa azurfa kuma mafiya yawan shi menene fari ne shi saboda haka to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wannan bayani to wannan alkawari ne wanda Allah ya riga ya cika shi kuma Allah dama ya faɗa cewa alif lam mim ghulibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalibihim sayaghlibuna fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillahi yansuru man yasha wa huwa al-azizur rahim Allah ya ce wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'adahu walakin akthara an-nas la ya'lamun Allah dama ya riga ya alkawari cewa Allah zai ba wa musulmai galaba akan kasar ru annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ma musulmai alkawari cewa Allah ya nuna masa an ci kasar Rum kuma an ci kasar Farisa wanda ke karkashin mulkin wato Kisra da kuma mulkin Kaisar to a wannan cewa Kaisar da kuma Kisra suna ne da ake amfani da shi ga dukkanin wanda ya shugabanci a ce Kaisar ga wanda ya shugabanci kasar Rum da kuma kisra ga wanda ya shugabanci kasan farisa a wancan lokacin sunan mulki ne kamar fir'auna fir'aun ba asalin sunan shi kenan ba fir'auna sunan mulki ne duk wanda ya shugabanci wato kasan misra a wancan lokacin to sai a kira shi da fir'aun mulki ne musamman kuma ibara ce da ake amfani da shi ga wanda ya mulki kuma ya zama mulkinsa ya yi irin na kama karya sai a kira shi da fir'aun shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace li kulli ummatin fir'aun wa fir'aunu ummati abu jahal manzo Allah ya nuna abu jahal yace kowace al'umma tana da fir'auna to fir'aunan wannan al'umman kuma shine abu jahal saboda wancan fir'aunan ya fi saukin sha'ani akan wannan domin shi wancan fir'aunan duk wa'azin da aka yi masa ya ji amma lokacin da Allah ya rantsar da shi cikin ruwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin sanda ya shiga cikin ruwa goshinsa ya bigilaka sai ce to na yadda ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai allan banu isra'ila kuma daga yau ne musulmi ne allah ya ce da shi al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin sai yanzu zaka musulunta bayan da kaki ka zama cikin maballata to kaga shi wannan da ya ga azaba ya musulunta shi ko abu jahalin lokacin da ya ga azaban ma ƙara dogewa ya akan kafirci allah ya ƙara tsine mishi albarka saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa inni uqitul kanzain an bani wannan taskoki na mulki guda biyu al-ahmar wal abyad wanda kuma wannan nasara ce da Allah ya bawa musulmai a lokacin khalifancin sayyidina Umar Allah ya kare ta a gare shi dama Allah ya faɗa ma Nabi sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwan da yayi ma al'ummar sa alkawari amma sai bayan bayanan kafin za su tabbata wa imma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum aw natawaffayannaka fa inna ma alaykal balagu wa alaynal hisab Allah ta'ala ya samu dace sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa inni sa'altu rabbi li ummati manzo Allah yace kuma na roki ubangiji na a madadin al'ummata nayi ma al'ummata addu'a nace ya ubangiji na roke shi Allah yuhlika ha bi sanatin bi amma na roki ubangiji na cewa kada ya halakar da al'ummata a shekara guda a lokaci daya malamai suka ce da yace bisanatin bi'amma wannan ba'un din wato za'ida ce wadda take tufidu taukid wato domin idan an ce kamata ya ce Allah yuhlika ha bisanatin amma sai zama amma sifa ne na lafazin sana to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar Allah madaukakin sarki ya halakar da al'umma ta bisanatin amma wasu malamai suka ce ma'anan as-sana anan shine aljadabul am alladhi yakunu biha alhalakul am shine a samu fari ko ina a shekara guda Allah ya hana ruwan sama ai fari ta yadda kowa zai halaka lokaci daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na roki ubangiji na kar yayi ma al'umma ta irin wannan azaba kar yayi ma al'umma ta irin wannan azaba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya roka mu al'umma kar Allah ya halakar da su lokaci guda ko a shekara daya a halakar da al'umma saboda wani zunubi kowa ya mutu ko kuma a samu fari wanda zai zama sanadiyya na halakar al'ummar domin galibi dama ko a cikin alkur'ani idan ka ji ana batun shekara sai aka kawo lafazin sana to galibi yana zuwa ne da masifa amma in an kawo lafazin am to shine mafi yawa yake zuwa da alkhairi kamar yadda Allah ta'ala yake faɗi game da mutanen annabi yusufa alaihi salatu wassalam wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin ya ayyuha al-mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun qalu adghathu ahlamin wama nahnu bi ta'wil al-ahlami bi'alimin wa qala alladhi naja minhuma wadhakara ba'da ummatin أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجو إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا شيني مهل الشيء تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون كذا wannan shekarun da za a yi shekaru bakwai na fari sai aka kira su da me saba sinin sai aka kira su da sinin amma shekarun da kuma arziki zai dawo sai ce thumma ya'ti bin ba'di zalika amun fihi yughathu an-nasu wa fihi ya'sun kaga bai ce thumma ta'ti min ba'di zalika sanatun ba sai ke thumma ya'ti min ba'di zalika am saboda galibi in an kira sana to yana zuwa ne da masifa am shine galibi yake zuwa da alkhairi to shi yasa ma mafiya yawa idan ka ji an ce sana a larabci an yi shiru to galibi abin da ake nufi shine fari fari a zo shekara ta zo ga lokacin ruwa nan ruwa bai zo ba an wuce lokacin ruwa ya ki zuwa Allah ya dauke ruwan gaba daya to kuma abin da ke jawo wannan manzo Allah ya faɗa mana hadisin 50 bi 50 shine hana zakka manzo Allah ya ce wa ba mana zakata amwalihim illa ukhidhu bis sinina annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutane ba su taba hana zakan dukiyoyin su ba sai Allah ya kama su da fari yace walaulal bahaim lam yumtaru in ba din dabbobi ba Allah ba zai ruwa ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya roka ma al'ummar sa cewa kar Allah madaukakin sarki ya musu wannan kaman yanda Allah ya ma mutanen annabi Musa mutanen Fir'auna inda yace walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsim min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun Allah madaukakin sarki ke cewa hakika walaqad akhadna ala fir'auna bisinin hakika inji Allah tabaaraka ta'ala mun kama mutanen fir'auna mun halakar da su mun jarabce su da shekaru na fari muka hana su ruwan sama muka kawo musu fari wa naqsim minas samarat da kuma wato tawayan kayan arziki tawayan kayan marmari amma Allah ya ce mun yi musu haka ne la'allahum yadhakkaru domin su wa'azantu su dawo zuwa ga Allah tabaaraka ta'ala saboda haka Allah ya yi mutanen fir'auna irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ci gaba da cewa na'am yace wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sanatin bi'amma wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma na roka mu al'ummata cewa kada Allah maɗaukakin sarki ya ba ma wani abokin gabansu daga waje dama a kansu kar ya ba ma wani abokin gabansu dama a kansu wadda baya cikinsu fayastabiha baydatahum ya zo ya wato ainihin tsallake iyakokin da suka sa na kula da kasansu abinda suka sa na tsaro katangogi da suka sa na tsaro domin su ba ma kasashensu tsaro annabi ya ce na roƙa ma al'ummata kada Allah maɗaukakin sarki ya ba mu wani abokin gaba daga wajensu ya shigo ya wargaza wannan abin da suka tsara da wannan shinge da suka sa domin su ba kansu tsaro ya zo ya hallaka su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na roƙa ma al'ummata kada Allah maɗaukakin sarki ya wato ainihin ba mu wani daga wajensu dama ya zo ya zama shine silan halakan su ko wani abu makamancin haka wa inna rabbi qala yace sai ubangiji na ce da ni ya muhammad ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama inni idza qadaytu qada'an fa innahu la yurad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace ni ubangiji idan na zantar da al'amari to ba a dawowa da abin da na zantar duk abin da na zantar da shi to shikenan ya tafi wa inni a'daytuka li ummatika alla uhlikahum bi sanatin bi amma manzo Allah ya ce Allah ya ce na maka alkawari al'ummar ka bazan halakar da su lokaci guda ba bazan kawo musu fari su halaka lokaci ɗaya ba bazan halakar da su shekara guda lokaci ɗaya ba wa Allah usallitu alaihim aduwwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatuhum sannan ba zan ba mu wani abokin gaban su daga wajen su dama a kansu na ya zo ya halakar da su ya wato ainihin rusa iyakokinsu da shingensu da katangoginsu ya zo ya halakar da su ba wala wujtama alaihim man bi aqtariha ko da kuwa a ce dukkan mutanen duniya da suke sasannin duniya gaba daya za su haɗu akan al'umarka Allah ya ce na maka alkawari ba zan ba su dama akan al'umarka ba shine walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila Allah ta'ala ya ce Allah ba zai taba ba makafirai dama akan musulmai ba ko da kuwa a karan farko kuna ganin cewa gashi nan kafirai su ne akan musulmai suna wahalar da su suna azabtar da su yadda suka ga dama to ku san da cewa wannan jarabawa ce da ke zuwa a karan farko nasara kuma tana gaba don ka'ida ce ta ubangiji nasara ba ta zuwa lokaci guda sai jarabawa ta fara zuwa tukunna to lokacin da jarabawa ta zo aka shiga cikin bala'i da masifa to kowa in ya koma zuwa ga Allah Allah kuma sai kawo nasara Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai kaskantar da kafirci da kafirai yace hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dha wa yasbi ba'dhum ba'dha yace amma kuma ƙarshe za a koma sashin su shike halakar da sashi sashin su shike salwantar da sashi wani daga waje dai kan ba zan ba shi dama a kansu ba amma su ya sunsu za su rarraba su koma suna halakar da junansu wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan wannan ya sace wancan wannan ya salwantar da ran wancan Allah ya samu dace yace wa rawahu al-burqani fi sahihi wa zada al-imam al-burqani ya kawo a cikin sahihinsa ya kara da cewa wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudallin mudallin abinda nake jin tsoro ma al'ummata batattun shugabanni wa idha waqa alaihim as-sayf lam yurfa ila yawm al-qiyamah idan har takobi ya fada akan su to ba za a taba daga wannan takobin ba har tashin alkiyama daga sanda aka fara yaki tsakanin mabiya da shugabanni to an fara kenan har kiyama ta tsaya wala taqumu as-sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushrikina manzo Allah ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba har sai wani bangare na al'ummata sun je sun saje da mushrikai wannan shine muhalli shahid na hadisin karkashin wannan babi shine wani sashi na al'umman nan za su koma bautan gumaka kaga sai ya ce wani bangare na al'ummata za su saje da suwa da mushrikai masu bautan gumaka kenan wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil awthana har sai an wayi gari wani bangare na al'ummata sun koma suna bauta ma gumaka wa innahu sayakunu fi ummati kazzabuna 30 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga ƙarshen ƙarshen al'ummata za a samu wasu maƙaryata guda 30 kulluhum yaz'umu annahu nabi kowanne daga cikin su in yazo zai ce muku da shi shi annabi yace wa ana khatamun nabiyina la nabiyya ba'di kuma ku sani ni ne cikamakon annabawa ba wani annabi bayani bayan ni wala ta zalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansura manzo Allah yace kuma wani bangare wani sashe na al'ummata ba za su gushe ba suna tsaye akan gaskiya Allah na taimakon su la yadurruhum man khazalahum duk wanda ya wato ainihin kwanzame su ba zai cutar da su ba wala man khalafahum hakanan wanda ya saba musu ma ba ruwan su da shi hatta ya atiya amurullahi tabaraka wa ta'ala har sai al'amarin Allah maɗaukakin sarki ya zo musu a haka mana akwai waɗanda su in sun tsaya akan gaskiya to ba ruwansu da mai kwanzama ba ruwansu da mai suka ba ruwansu da mai zagi ya ayyuhal ladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم akwai wayanda su in sun tsaye akan gaskiya to ba ruwansu da mai zagi Allah ya ce in ma kun ce ba za ku yi addinin ba to Allah zai kawo wasu mutane wanda yana son suna son sa za su zama masu kaskantar da kai gaba ga 'yan uwansu muminai masu nuna izza da isa akan kafirai za su tashi su yi jihadi don daga kalmar Allah ba tare da shayin mai shayi ba tare da shayin sukan mai suka ko zargin mai zargi ba babu ruwansu ba ruwansu kenan ana nuna mana duk yadda al'umma ta lalace to akwai waɗanda su kuma suna tsaye akan addinin Allah har kiyama ta tsaya to abinda zai abinda ake nuna mana shine kai ma ka yi kokari ka zama cikin waɗanda suke tsaye akan addini ko da duniya ta lalace muna fahimta ku saboda karka ce duniya ta lalace wani sai ya ce to ai yadda ma duniyan nan ta lalace ai mu ne ma yan gwanda gwanda mana wai shi aikin banzan da yake ba zai daina ba saboda yadda duniya ta lalace ai su ne ma wai a hakan ma wai in za a kwatanta ai su ne yan sahabbai sahabbai kaga wannan kuma ai bata ce da nuna jara'a ma ubangiji kana sabon Allah kuma ka ce kai dan gwanda gwanda ne ina gwanda gwanda a sabon Allah jahannama dai duk ba jahannama bace da wanda yake can kasa da wanda yake sama duk ba suna huta ba Allah ka tsare mu ka kare mu da haka za mu tsaya nan insha Allah ta'ala darasi na gaba Allah ya kai mu za mu sake maimaita wannan hadisin mu fitar da fa'idodin da ke cikinsa sannan kuma mu karanta fa'idodin da ke karkashin wannan babi in Allah ya ba mu dama kuma mu ci gaba zuwa babi na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.